أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na litinin daren talata wanda ya dace da sha tara. da wata na safar hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da hudu da wata na tara miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin muna adda'u wadda wanda wasu suka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i shafi na malamin musulunci ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallaci mai tarin albarka na al-furqan da yake wannan shiya mai tarin albarka wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda yau za mu tashi darasi na 23 da yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa kuma ya kare mu da karatun da baya da amfani. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya monye lafiya. A satin da ya gabata, mun karanta bayanin malan da ya zano hadisi na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda hadisin yana a cikin musnad na al-Imam Ahmad da kuma littafin Sunan Ibn Hibban da littafin Abu Ya'la hadisin Malik Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda wanda Nasiruddin Al-Albani ya ingantar da shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce مررت ليلة أسري بي على قوم تبرد شفاههم بمقاريد من نار النبي الله صلى الله عليه سكتيوا ناشودي نابيا adaran da akai is akai isra'i da ne akan wasu mutane wanda tuqradu shifahuhum bi maqarid min nar ana yanke labban su da maqarid shine almakashi almakashin ne na na wuta Allah ya kare mu a inin alkiyama ne aka nuna wa manzon Allah ga wasu ɗan wuta ana an sanya sizo na jahannama ana yankan labansu da wannan sizo ganin wannan sai hankalin annabin Allah ya tashi sai yake tambaya kace man haula yana tambayar mala'ika jibril suwaye wa'annan da ake ma wannan azabar ta hanyar wannan hanyar qalu sai suka ce khutaba'u min ahli dunya masu khutubani masu jawabi masu tsayawa gaban al'umma a cikin mutanen duniya masu tsayawa gaban al'umma suna suna yin jawabi ko da sunan addini ko da sunan siyasa ko da sunan duk ya jagorancin al'umma ko da wani suna ne in har mutum zai tsaya gaban al'umma da sunan al'umman nan yayi jawabi to ya zama to khatib domin al-khatib shine wanda yake muwajahar mutane da bayani ko kun bai zancen sai annabi aka ce manzo Allah kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum sun kasance suna umarnin mutane da ayyuka nagartattu ayyukan kirki ayyukan alkhairi amma wa yansawna anfusahum ba sa su ba sa yi sai su mantar da kawunan su ba sa aikatawa afala ya'tuna shi ba sa hankalta wannan jumlar wannan jumlar akwai tada hankali a ciki malamai suka ce a wannan hadisi zamu iya dauko fawaid kamar haka fa'ida fari me yasa duk idan aka tashi bayanin Isra'i da Mi'raji duk da shi Isra'i shine tafiyar dare amma ai Mi'rajin shine lokacin da ya taka saman ko amma ake yawan kawo Isra'i ba a kawo Mi'raji kullu galiban hadisan annabi da yake bayani na dare isra'i wa mi'raji suna suna banyace kullun isra'i ake kawa suka ce daga ce isra'i ba ana nufin ba cikin daren ne gani a'a ana nufin lokacin da aka yi mi'raji da shi lokacin da aka yi mi'raji da shi ba shakka na daga cikin mu'jizatan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dama da Allah ya ba sa na haura haura wannan samaniyar haura wannan samaniyar yaje wajen Allah subhanahu wataala har ya samu ya gana da Allah ba wani annabi duk matsayin sa a duniya ya samu wannan matsayi sai annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to wayannan mutanen ga kalar azabar da ake musu kuma ga dalilin aikin su ashe kaga wannan hadisi yana tsoratar da mu da duk wanda zai tashi gaban al'umma yayi nasiha to akwai bukatar shi ya tuna ya aikata wannan abun ina cikin social media na gwani malami yana bayani wanda cizo ya kaɗansa sa wajen malam yace malam dan Allah ina son ka wa dana nasiha ya daina shaye shaye yace ku je gobe ku dawo goben tayi suka dawo yace ku je sati mai zawwa ka zo sati mai dawa yayi suka dawo yace ku je nan da sati biyu ku dawo bayan sati biyu suka dawo yace je ƙarshen watan nan ka dawo da aka dawo ƙarshen wata sai ce wa yaron ya kalli yaron yace shaye shaye kake yace eh yace to kaji tsoka tashi da kaji tsoron Allah kaji tsoron kaji tsoron Allah ah uban abin da ya bashi mamaki gashi mun zawa kusan har sun kai guda hudu kuma abinda malam ya faɗa masa kawai jumla guda ce kalma da ji tsoron Allah lokacin da yaron ya tafi sai sai uban ya dawo wajen malam akarmakallah inna wani irin wa'azi ne kuma haka mun zo kace mu je gobe muka dawo gobe washe garin muka zo kace mu je bayan sati bayan sati muka dawo kace mu je bayan sati bi muka dawo kace karshen wata kace ka san me yasa nayi abin nan kace wallahi alazim ko da kazo ka ka ƙara danka a gona yace ni ma sha nake yi ni ma a wannan lokacin sha nake yi amma ba zan iya fadar abin da ni ban bari ba wannan ya sanya nayi kokarin ni na sai ta kaina gabanin na sai ta sa yace wannan satin da na baku wala Allah ina gan abun ko zai dan rage haka abu yake targewa yace wanda ko zo ce ji tsoron Allah yace wallahi na daina yace je shi ma zai daina kuma da ikon ya Allah yaron ya daina nasihar ta fita daga cikin zuciya ne kun bai ci karatu haka akwai bukatar duk wanda zai tashi gaban al'umma yayin nasiha ya zamanto ya ya kiyaye wannan abun ɗaya daga cikin magabata a zamanin tabi'ai bayi suka kawo ƙara shine limami kuma ta ba sa'id bin mutayyib ne suka ka ƙara agunsa cewa masu gidajenmu suna azabtar da mu kai nasiha kai hudu ba wannan satin falalar akan falalar intabawa a musulunci saboda mu samu sassauci a rayuwa bayu suka sha jikin cewa sati mai zawa za a yi huduba kuma kowa zai zai samu incin kai aka zo sati ya zo kawai malam ya yi huske aka yi wata huduba ha suka ce to wani Allah sai sati mai zauwa sati mai sai da aka yi wata ana yi ba a yi hudubar ba sai bayan wata sai ya huduba akan muhimmanci da falalar intar da bawa a addini a wannan satin duk mai bawa sai da ya kokari intar da shi bayu suka tattauna suka zo gidan limami suka ce babun zo mu yi godiya suka ce wannan lokacin da ya ja azabar karuwa ta yi su sun zo su ji dalilin da yasa suka kai karar suka kai kukan su a gunsa kuma ya kasa shahi hawaye a lokacin sai bayan sun azabtu sai ce a lokacin da kuka ka zo da korafin ku ce ni ba mallaki bawa ba dan tana in tar da shi ba ba zan iya khudwa ba akan a inta bawa ni ba intar ba shi shi yasa na jira sai da Allah ya mallaka min kudi na sai bawan da intar da shi sannan kuma ne wa'azi a intar da bayu jama'a mun fahimta to wannan haka ake bukatar mu zamanto to kuma yanzu duniyar su ta canza iya abinda mutane suke fada shine kawai kai aiki da karatun malam ba da aikin malam ba haka ne dan wani malamin in aka doka maka halinsa aka halinsa aka dafa ina rantse maka da Allah kare aka ba ba zai ci ba kare Allah ya sauke Allah ya ƙara rufa mana asiri to duk wanda suka zamanto suna fadar aiki abinda ba sa aikatawa idan aka je alkiyama wannan ba malamai kadai fa ya shafi ƴan siyasa masu yin alƙawlula cewa ku zabe mu zabu kaza da kaza da kaza da kaza wallahi in ba ai ba idan aka je kiyama za a yi musu irin wannan azaba ko mun fahimta to shine kawai za a dinga sa almakashi na wutar jahannama in ko almakashin duniya aka sa ana yankar leban mutum ka san abin ba kari bane isa a ce alƙalami ne na almakashi na to wani zai ce to shi baki da an sa almakashi ai dan an kace shi kenan bai san ya jahilci al'amarin Allah ne dan jahannama in zai shiga jahannama to za a ƙara masa za a ƙara masa fadi da girma za a ƙara ma dan jahannama fadi da girma dan ba ma equal ba tsakanin hauransa hauri hauransa to ya kai dutsen uhudu girma hauran dan wuta to in kai hauran mutum zai kai dutsen da ya kai dutsen da ya kai kilomita 70 da wani abu to ya kake tsammani ya kake tsammani da gangar jikinsa ya take Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah subhanahu wataala ya sanya mu wanye lafiya Allah ya sa mu wanye lafiya shi ne malin yake cewa sai ce wa fihi aidan ya tabbata kuma a cikinsa har yau har yanzu cikin mi kenan al-musnad na al-imam ahmad min hadithihi daga hadisin Anas dai har yau dan Malik Allah ya kara masa yarda daga hadisin Anas dan Malik Allah subhanahu wataala ya kara masa ya kara masa yarda Anas dan Malik yake cewa قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yace lamma urida bi a lokacin da aka yi mi'raji da ni na haura sarrin samaniya marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yace na biya wa wasu al'umma na shude na ga wasu al'umma wa'annan al'ummar suna da azfar akafe suna da akafe min nuhasin na karfe akai fasu ta karfe ce yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum suna kirtar huskarsu da kuma kirjinsu annabin Allah ya ce naga wasu al'umma a lokacin a daren da aka yi mi'raji da ni a cikin jahannama wasu mutane da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musu farutta na na ƙarfe suna kirtar fuskarsu da wannan da wannan akafen kuma suna kirtan eh, suna kirtan kirjinsu fakultu sai na ce man haƙula iya jibril mala'ika jibril wannan wai suwaye mi suka yi aka yi musu irin wannan azabar kuma kake tsammani irin karfe na duniya bane a'a shi kansa karfen wuta ne karfen wuta ne ba karfe ne na wuta Allah ya ja musu doguwar akai fa da wannan karfen sai kuma suke dinga waton ai tsagar huska su suna da da kirjin su Allah ya sauke fa qala sai ya ce haula alladhina ya'kuluna al-luhuma an-nasi ويقعون في اعراضهم ملائكه جبريل يتي هؤلاء وانتم متان da suna kirtar fuskar su da kirjin su to al'umma ce wanda yaquluna luhuman nas suna cin namun mutane suna gigaran mutane za a zo a zauna da kai ai hira kana tashi a duk wata shanka a aji wallahi duk masu irin wannan dabi'ar in har ba su tuba ba to idan aka je alkiyama to ba shakka Allah zai musu aka bina da karaguna su dinga kirtar jike su yana musu kike suna kirtawa wa yaqauna fi a'radihim kuma suna fadawa cikin mutuncin mutane a ciwo kasan akwai wanda in ba ya cima mutum mutunci ba to ba zai ji dadi ba musamman ma bayan Allah nagartattu in kace zaka taba mutuncin su to Allah ba zai barka ba hatta kafiri wanda yake kafiri Allah bai yarda ba a cikin mutuncinsa sahabar adalci da Allah subhanahu wataala wanda yake arne kafiri Allah bai yarda ba a cikin mutuncinsa ya kake tsammanin da wanda yake musulmi ne mai imani jama'a mun fahimta yau gigara da giba ta zamanto sana'a akwai kuma wanda zai zo ya zauna kawai a gudan wuni ba abinda yake yi sai giba da annabi manci wane ya ce kaza wance ta ce kaza an yi kaza an yi kaza ai walan da ka gashi ai baka ba mutunan kirki bane wai san yaka malamai suka ce ka zauna kana hiran musulmi baya a wurin koda yana saban Allah to laifinka a wajen Allah yafi laifinsa shi saban da yake yi yanzu misali da za a samu cikin ƴan uwa musulmi wanda yana dan taba zina duk in aka zo aka zauna sai a dauko firar shi ai wani mazinaci ne ai yayi kaza wannan surutun da za ku zo ku yi bayan baya ne yafi zinar da yake hadari wajen Allah ina fatar mun fahimta jama'a mun ji dai irin uba da azaba da Allah yake wa masu mi masu cin naman mutane mutuncin mutane kuma ai manzon Allah ya faɗa da yake cewa kullul muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu illa bi haqqi islam dukkanin musulmi akan musulmi haramun ne ka zubda jinin musulmi haramun ne haramun ne ka kashe musulmi haramun ne ka ci dukiyarsa haramun ne kuma ka afka a cikin mutuncinsa haramun ne ka afka a cikin mutuncin musulmi ba su kuna fahimta ba to yanzu ka da muke da Allah wannan zamani cin mutuncin mutane wani fa in ba yayi suka ba da mutum ba zai ji dadi ba shi yasa malamai suka ce na daga cikin ad-daruratul khams wanda musulunci yazo yana kariya akwai wasu ababe guda biyar musulunci bai raba a taba suka zo na lahiya na kan kai kanka a wa'annan ababin guda biyar musulunci ya ba su kariya kuma bai yarda ba a taba maka su kai ka zauna lafiya da farin addini musulunci bai za a taba maka addini ka zauna tsalau an taba shirye yaki garin Madina saboda wani ba Yahude da ya taka zanan wata mata musulma a cikin kasuwa ta fara ta yi tsire ci wannan dalilin saboda ya taɓa addinin ta aka aka shirye yaki akai idan mutum ya tabi addinin ka ba wani sassautawa tsakaninka da shi ba wani sassautawa tsakaninka da duk wanda zai tabi addinin ka abu na biyu dukiyarka musulunci bai raba a ci dukiyarka ko bai raka ga ana cin dukiyarka ba shi yasa idan aka she mutum wajen kare dukiyarsa shahida ya shahada duk wanda aka she wajen kare dukiyarsa annabin Allah ya ce yayi shahada abu na uku rayuwarka rayuwa na cikin ad-daruratul khams wanda musulunci ya bada kariya gare su addininka dukiyarka rayuwarka sannan kuma mutuncinka mutunci ba abun wasa bane fa ka zo ki da mirin mutum ka ga magana mai girma a kansa a wani ƙarshe na biyar menene shi na ga yi hudu ku ga guda wannan su ne daruratul khams mun zano muka ci na farin addini na biyu dukiya na uku rayuwa na hudu mutunci na biyar fa na'am wannan mun sha mimita cikin karatu na cikin haifo na biyar shi ne hankali musunci bai raba ai waza da hankali duk shesa duk abin da zai taba hankali to haramun ne Allah subhanahu wataala ya taimake mu haka jama'a mu ji tsoron Allah mu daina mu daina cin naman mutane annabi sallallahu ya biya wasu kabari guda biyu sai ga Allah musu azaba yace wa ma yu'adhibani fi fi kabirin ba wani abu mai girma suke ba aidan mutane da ake musu azaba abun gidanun mutane ba wani abu bane amma a wajen Allah abu ne mai girma yahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim suna ganin karamin abu ne amma wajen Allah zinibin sa mai girma ne shine kawai suna gigara nan ma mu ne annan yimanci a dauko zancen wani a kai mu wani a dauki wannan kawai shi wani yayi kaza wannan musiba ce Allah ya kare mu Allah ya kare mu bala ce wa fihi aida har yau ya tabbata cikin littafin na al-Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad قال yake cewa kalan nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah sa tabbata a garsa ya kasance yaktiru an yaqula yana yawaita fadar ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya wanda yake zuciya zuciya ka tabbatar da zuciyata akan addininka annabin Allah yake roƙon Allah da kansa yana cewa ya wanda yake jujjuya zuwaƙatu ka tabbatar da zuciyata akan addininka fa kulna sai sahabban suka ce sai muka ce ya rasulullah ya annabin Allah amanna bika annabin Allah mu mun yi imani da kai wa bima ji'ita bihi da kuma abinda kai annabin Allah ka zo da shi na alqur'ani fa hal takhafu alaina shin annabin Allah kana ji muna tsoron ne a waye gari ba imani a zukatanmu domin suna tabbacin cewa shi manzon Allah ba zai karkata ba manzon Allah ba zai karkace wannan addu'ar da annabin Allah yake yi yana yi ne dan irshadi wa al'ummarsa amma shi kan ubangiji ya riga ya ga masa komi domin Allah ya ba sa shari'a Allah ya ce wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka وما قال وللآخرة خير لك من ال ولسوف يعطيك ربك فترضى فتعلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى الله يا قاري مسا شريعا دي أنباسا suka tambaye annabin Allah shin har kana ji muna tsoro ne fa kala sai manzon Allah yake cewa na'am eh innal quluba bayna isba'i usbu'aini min asabi illahi yace zukatan bayin Allah suna tsakanin eh yatsu guda biyu na Allah subhanahu wataala zukatan bayin Allah inna innal quluba bayna isbu'ain min asabi'i asabi'i Allah zukatan bayin Allah suna tsakanin yatsu an yatsu na yatsu ubangi subhanahu wataala yuqallibuha kayfa yasha Allah yana jujjuye wa'annan yatsun a yadda ga dama jama'a mun fahimta wannan abun hadisi yana tabbatar mana cewa ashe ubangiji subhanahu wata'ala yana da sifa yana da yana da yatsu amma ya suke wannan ba musali ba naka ne kai imani dole ka yarda ahlus sunna wal jamaa mun yarda da wannan duk da wasu daga cikin masu aƙidu na bid'a suna ta'wilin wannan hadisin suna cewa ai nan baina usbi'ain ana nihin baina rahmati baina rahmati tsakanin rahmarsa ko baina qudrat suka ce baina qudrati tsakanin qudrarsa sai dai wannan kawai tawili ne munawa kawai shine zamu yi imani da nusus bi ghairi tawil ba tare da mun an juya su ba yarda da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacin ya ya karantar da kai wa fihi aiba ya tabbata a cikin wannan hadisi a cikin wannan littafin na Musnad al-Imam Ahmad har yanzu in mun bayyana wannan hadisin ashe cewa takan yi wani lokaci a samu mutum da imani kuma wani lokaci a juyar da zuciyar zamanto ba ta da imani ku kun fahimta saboda aiki ne nawa da Allah subhanahu wa ta'ala malike cewa ya tabbata a littafin kuma al-Imam Ahmad alayhi rahmatullahi ta'ala anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam qala li jibril ya ce wa malaika jibril annabin Allah ya ce wa malaika jibril mali lam ara mika'ila dhahikan qat ise me yasa tunda nake a rayuwa ban taba ganin mala'ika Mika'il yana dariya ba. Shugaban halitta yake tambayar mala'ika Jibril kasance wasa sayyidul mala'ika, shugaban mala'iku. Yace ya aka yi, a zamana ban taba ganin mala'ika Mika'il yana, yana dariya ba. Kukun ba ta tambayar? Kala sai mala'ika Jibril ya ce wa shugaban halitta ma zahika mundu khuliqatin nar. ai tunda aka halicci wuta tunda Allah ya halicci wuta to tunda yaga yadda wutar take to bai taba yin dariya ba har abada da wannan hadisin malaman hadisi sun yi sun yi maganganu akan sa malaman hadisi sun yi suna ganin hadisi ne wanda akwai rauni a cikin sa sai dai Imam Nasiruddin Albani alaihi rahmatullahi ta'ala ya ya ingantar da hadisin a cikin as-sahiha nasa cewa hadisi ne ingantacce daga wannan yana karantar da mu yana karantar da mu ashe idan ka hararo abin da ke wajen Allah dan ba wanda ke kiyaye dokan Allah sai wanda ya san Allah amma la sha fada cewa yanzu ba kai tsoron ba wanda ya kai soji tsoron bindiga saboda ya san sharrinta haka ne ba wanda ya san soji tsoron ya kasa tsoron bindiga haka kuma ba wanda ya kai ya kai sanin Allah bisa da wanda ya san Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya bada shaidar haka a Qur'ani yace innama yakhsha Allah min innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama inma adatu hasr takaice Allah yace bari a gayi muna wanda suka fi kowa jin tsoron Allah a cikin bayan Allah su ne malamai dalili saboda sun san Allah subhanahu wa ta'ala wannan wutar da ake zancen cewa an halitta mala'ika Mika'il ya kasa dariya hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa lokacin da Allah ya halicci wuta tana ja da aka halicce ta aka sanya a hura ta shekara dubu aka yi ana hura wuta ta kuma fara kal fara kal Allah ya umarci mala'iku da su su ƙara wasu shekara dubu suna kura ta suka yi shekara dubu suna kura wannan wutar rabin Allah ce yanzu haka bakakirin ce wilik Allah ya kare mu wata rana a garin Madina shugaban halitta yana zo da sahabbai suka ji kamar fashewar kace karar kamar bom ta fashi abun aka razana aka tsorata sai annabin Allah ya tambaye sahabbansa shin kun san me ya faru suka ce Allah da mun suka sake da ilimi akan wannan ba su sani ba sai annabin Allah ya ce wani dutsi ne mahakeken dutsi Allah ya jefa aka ankora a cikin jahannama tsawon shekara 70 yau ne yazo ƙarshen jahannama yana gudu ba san ku kun bayyana abin da muke so mu fito a nan ba kaga malam yana kawo wannan hadisan ne da yake zamanto izina wanda za su yi tinkaho da karatu cewa ai mu mun yi karatu ahlul lahi ne to kuma da damar mu yi abin da muka ga dama aljanna ta ta mu ce tunda dai mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza sai su yi sai su yi maili akan janibin rahmar Allah subhanahu wataala cewa Allah subhanahu wataala mai rahama ne kuma in Allah ya yafi maka ba abin da zai rage a cikin mulkin Allah subhanahu wataala dan ya Allah zai maka azaba to sai malam yake ka wannan hadisan dan ya nurar da mu cewa in ko haka ne to wa'annan nususi duka ba sa da amfani a rayuwa me yana ka wannan bayanin me yana ai ba wa'annan mutanen azaba in har ba za a yi mutane azaba ba ai Allah ghaniyun ghaniyun mawadaci ne yana da damar ya yafe mu kowanne cikin bayinsa ashe saboda kada mu rudu da wannan rayuwar da kuma me rudarwa ta ruda da mu duniya kenan ko da kuma zuciya sai malai yake abuka mana yake ka mana wannan hadisan domin ya zamanto abinda zai siyata dan annabi adam dan daman ita zuciya abinda yake yake raye da ita shine karatu ayat alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke ingantattu Allah subhanahu wataala ya ya datar da mu aljab doctor yako eh ya wadatar aka ko gobe ma da minti 30 yake hadisin da zamu shiga dogon mai da sake nan ko yaso sai mu tashi akan hadisin barra da azib sati mai da wa insha Allah wala ce wa fi sahih muslim anhu ya tabbata a cikin sahihina al-imam muslim alayhi rahmatullahi ta'ala anhu daga daga gare sa qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisin na Anas dan Malik ne fa wannan yana koma gun Anas dan dan Malik qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa yuta bi an'ami ahli ad-dunya min ahalin nari za a zo a ranar tashin kiyama da wanda ya cikin mafi jin daɗin wasu tafi kowa more rayuwar duniya wanda aka sa sa a wutar jahannama shi yana hutar jahannama amma a rayuwar da aka yi ta duniya yana cikin wanda suka fi kowa ana amsifa ce mubalaga alazali af'al suka fi kowa jin daɗin rayuwar duniya fayusbaghu fin nari sabghatan sai a rina sa a cikin wuta rinawa ai musarrini ko jama'a musarrini yanzu misali aka ce rini wannan rigar ta Anas farashi ai ko idan ana so ana ta tsanwa sai a rina ta ta zaman to tsanwa ba ta da alamar farin ko daya shi ake cewa rinawa annabi ce sai a rina su a cikin wuta rinawa ai kuma in za a rina ba tsoma sa ake yi ko kun bai cika ratun ashe ɗan wuta tsoma su za a yi ثم يقال له سنن سنن الله يسا ace da shi ibn adam ya ke dan annabi adam hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'imun qat shin a zaman ka na rayuwa da kai shin ka taba jin wani wani dadi a duniya ka taba samu wani alkhairi a rayuwa fa yaqulu sai yace la wallahi ya rab ina rantsuwa da ubangiji tunda nake a duniya ban taba sanin abin da ake cewa jin dadi ba amma fa annabi Allah ya ce min an'umi ahli dunya yana cikin mafi jin dadin rayuwar duniya to sai Allah ya sa ai rina sa cikin wutar jahannama in ya rinu sai Allah ya sa ai masa tambaya wai a zaman ka da duniya ai waiwaye adan tafiya rayuwar da aka yi duniya ka taba jin dadi miliyoniya ne fa a duniya ya tara kuɗi da manyan gidaje da kaza da kaza da ai more duniyar nan bai taba su kasar akwai wanda fa bai taba sanin abin da ake cewa wahala ba kamar Hamza a kowane shi tun zaman shi na duniya bai taba sanin wahala ba wallahi haka zai haka zai mori duniya da kuma yaje yaje kiyama duniya wani a kowane ko ciyan kai bai taba yi ciyan kai ba zai ciyan kai Allah bai jarrabe shi da shi ba shi yasa wasu suka ce mutanen duniya idan ka je kiyama kashi uku kashi hudu ne akwai min nari ila janna akwai min nari ila min aljannati ila nari Allah ya kare min aljannati ilan nari su ne wayanda sun ji daɗin duniyan nan an more ta Allah ya ba su duk abin da yake baiwa na jin daɗin rayuwar duniya amma kashi ba su bi Allah subhanahu wataala ba idan suka mutu sai Allah ya tura su jahannam kaga min aljannati ilan nari kuma akwai wanda su kuma min aljannati ilal janna su sun more nan an ci zabiyat an ci zabiyat a duniya kuma a je kiyama a more da suhurul aid ga su salsal ka sani fa cikin aljanna salsal bilan birga take wal aljanna birga suke yi Allah ya kai mu aljanna lafiya to sun ji dadin duniya kuma kiyama ma za su ji saboda sun bi Allah subhanahu wataala gashi Allah ya ba su kudi amma azumin litinin da alhamis bai kunci sa karatun alqur'ani baya wasa salati wa manzon Allah sallar dare ayyukan alkhairi dai ba sa baya rabuwa kuma da ikhlasi yake yi kuma akwai wani su kuma minal minan nari ila aljanna nan duniya ya wahala da kir ake samu a ci abinci sai ya kwana uku bai samu abin da zai ci ba amma a haka ya rike Allah aka tabin Allah subhanahu wataala da bauta har aka samu aka mutu da imani in yaje sai ya je kiyama sai ya manta ma ta wahala a duniya zai shiga aljanna to musibar na karshe minan minan nari ila nari din kenan wannan in kana da ci mahuhum ma'ahu wannan shi ne huhum ma'ahu shi duniya bai ji dadi ba kuma kiyama ma ba shi abin nan ba gashi duniya talaka talak baya da komai sannan kuma ga dan karin iskanci a duniya rashin kunya kala kala sabon Allah kala kala sai yaji Allah ya kuma wulga sa jahannama to shi dai Allah ce annabi ke cewa za a zo da wanda fi kowa jin dadi sai Allah ya sa a tambaye sa bayan an rina sa a cikin wuta shin ka taba ganin wani alkhairi wai shin ka taba an taba wani lokaci ka ji dadi a duniya yace fa yaqulu la wallahi ya rab yace ina rantsuwa da Allah ban taba sani abin da ake cewa dadi ba har har ya manta cewa a duniya fa an yi haraka an ya manta la hawla wala quwwata illa billah wa yuta bi ashaddi an-nas bu'sa min ad-dunya min ahli al-janna sai kuma a zo da wanda wasu kafi cikin wasu kafi min ashaddi an-nas bu'sa a a wanda suka fi wahala a duniya suka shiga cikin halin kunci da yanayin na damuwa a rayuwar duniya da kyar ake ci da kyar ake sha ba tufafin kirki ba makwancin kwarai yanzu fa akwai wanda fa wallahi alazin saman kwalta gehen kwalta yake kwana malam jabir wallahi ni na gani gehen kwalta ragansa ya rafa saman kwalta wannan in ba ba da ba in wani ya shayo ko sai ya take da shi gehen kwalta ba to sai irin irin wayanda mutane suka bi Allah aka je kiyama sai Allah ya tambaye sai Allah ya sa a tambaye su fayusbahu fil janna sai aje aljanna arina su arina su cikin aljanna sabqatar rinawa idan ai fata butun za ta kwanta ai ba sai an ce baka fata ka sai za kwanta ba nan kusa ka je maro ka dan dawo ka fata ka ta dan dire bala tana ka je aljanna ai dan dole ka ma kai kyawu ko ba ka rashi sai kai sa rinawa za a yi rini kuma na Allah fa yuqalu lahu sai a ce shi ibnu adam ya kidan annabi adam hal ra'aita bu'san qad shin ka taba sanin abin da ake cewa wahala a duniya hal marra bika shiddatul qad shin ka taba shiga cikin tsanani da kuncin rayuwa fa yaqulu sai ce la wallahi ya rab ina rantsuwa da Allah ne tunda nake amma sai ake cewa wahala ba ma marra bi bu'sul qad wa ma ra'aytu shiddatan qad tunda nake a rayuwa ban taba shiga cikin wani halin kunci da damuwa ba da halin haƙula ya rayuwa da shi wannan hadisi jama'a akwai karatu amma da yake muna tare da dan uwa abokin da'awa Abu Ahmad da ya kawo mana ziyara Mala Abdul Malik Bukhari daga garin Yamai wanda duk wanda yake bibiyar yanar gizo musamman Facebook zai ga ganin karatun malam yana ana iya kokari wajen aga an bada gudunmuwa wa al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine manufar tamu baki daya maga ya zamu kawo gudunmuwa a cikin wannan al'ummar kuma kamar da kuka gani dai gashi nan matashi ne sai ce na tsohi ma na tsohi sa duka dai matasan ne ko kuma an dage ne dare da rana ba aikin da ake sai karatu ba aikin da ba wata sana'a da da ake ake yi da ta huce karatu da karantarwa muna fata Allah subhanahu wataala ya kara wa rayuwar malam albarka Allah subhanahu wataala ya kara ikhlasi cikin ayyukan da ake yi kuma Allah subhanahu wataala ya karba mana baki daya Allah subhanahu wataala sai da ya hada mu a wannan duniyar muna ƴan uwa na da'awa kuma Allah ya hada mu a aljanna muna makwabta a ciki Allah subhanahu wataala ya datar da mu da dacewarsa nan ya kamata mu kwana a wannan karatu sai wani sati mai dawa sai mu dora yanzu za ku ba mu dan uwa sauran daqaiq da suka yi saura wala Allah malan ya zamanto kuma ko za a yi bita cikin karatu na ko kuma wani abu na daban dai amma na tabbatar za mu samu fa'ida da ikon Allah subhanahu wataala وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بسم الله